أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah mana muwafaka da abin da za mu karanta Allah mana muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna hudu ga watan juma'a al-akhirah hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da talatin ga watan ɗaya miladiyar annabi isa alaihi salamu dubu biyu da ashirin muna cikin kitabul buyu'i za a sake sabon babi na
babu bayyar raƙiƙi babu bai'ir raqiqi al-imam al-bukhari rahimahullah yace babu bai'ir raqiqi wannan babi yana magana akan hukuncin sai da bawa hukuncin sai da bawa sawa'an bawan nan namiji ne ko mace ne duk raqiqu ne lafazin raqiq yana daukar namiji yana daukar mace
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال خبر أخبر ابن محيريز أخبرنا
أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب صيبا صبيا إنا نصيب صبيا فنحب الأثمان فكيف تراه في العظم فقال أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا ذلك فإنها ليست نصرة كتب الله أن تخرج إلا هي خالدة
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا ابن محيريب أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب صبيا ونحب الأثمان فكيف ترى في العضل فقال أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا أبو اليماني أبو اليمان يا ذن تدمو شيني الهكم بن نافع أبو اليمان شيني الهكم بن نافع رضي الله تعالى عنه أخبره أخبره قال أخبرنا شعيب يجي شعيب يا بام لاباري عن الزهري شيني شعيب بن أبي حمزة شي أبو اليمان شيني الهكم بن نافع الحمص شي كما قال أخبرنا شعب يجي شعب بن أبي حمزة شيكما يبام لاباري شما الحمصي عن الزهري شيكما لك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرنا ابن محيريز يجي ابن محيريز أخبرنا متجمع أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه yace hakika Abu Sa'id al-Khudri yadda Allah tabbata gare shi akhbarahu ya bashi labari annahu bainama huwa jalisun inda an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wata rana yana zaune wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama qala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah inna nusibu sabiyan fa nuhibbu asmana da yawa muna son mukan watan sadu da mukan tara da sabiyan watan kuyangin da aka ribatu a wajen yaki kuyangin da aka ribatu a wajen yaki nusibu muna saduwa da su muna kwantawa da su kuma fanuhibbul asmana kuma cikin haka kuma muna son sai da su don muna da bukata da kudin shi ne muhibbul asmana yanzu ya za mu yi muna son saduwa da su amma ba mu son su ɗauki ciki saboda ni saboda muna son mu sai da su mu yi amfani da kuɗin su fa kaifa tara fil azli ya rasulullah ya kake gani fil azli in mun yi azalo yana da laifi akwai laifi cikin yin azalon mu ma'ana yin azalo a sadu da su din sai ya zama na cewa in za a yi inzali mani zai fito to sai a fitar waje to shine azbu to wannan suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam fa kaifa tara fil azbu ya kake gani a cikin azalu fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace awa innakum taf'aluna zalik yana mamaki abun mamaki yanzu kuna yin haka kuna yin azalo ma'ana kuna watan inzali a wajen farji lokacin da kuke saduwa da su don ka su ɗauki ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la alaikum an taf'al la taf'alu zalikum la alaikum an la taf'alu zalikum ai babu laifi gare ku dan ku yi haka ma'ana ba dole bane wannan abin da kuka yi ba dole bane dan ba ku yi ba laifi bane don haka la alaikum din nan ai mai fasarori da yawa aka ce dai ta'ajjubi ne ai rashin yin hakan la alaikum ba laifi gare ku dan ba ku yi azalan ba dan ba ku yi hakan ba to la alaikum ba wani laifi gare ku haka ce mubarrid ya ce kalmar ma la din za'ida ce za'ida ce ma'ana la la ai ba ku yi haka ba alaikum alla taf'alu zalika daban daban ne la daban shi ne kaifa tara fa kaifa tara fil azli fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce la laɗin magana lafazin ta daban yake alaikum Allah tas'alu zalika na umurce ku ba sai kun yi haka ba kaga takirin waccan laɗin ce wasu suka ce shine ma'anarsa al-imam watan al-imam an-nawawi rahimahullah yace ma alaikum darrun darrun fi tarki al-asl ma'anarsa dai ba ku da wani laifi cikin barin azalu dan ba ku wani azalu ba ku da laifi فإنها ودلمر لشأن يكي ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة باب وتحلتا ودى ألا يرو تذات فتو سيتا فتو دبارك وكاي أذلو كو بكاي أذلو با ونن كمين أذلن إن كاي أذلن كما كغتكي بيشي كبا تو دام ألا بيرو تبيشي كبا amma wanda Allah ya rubuta zai shiga ko kayi azalo ko baka yi azalo ba saboda nasamatun babu wata talita wata halitta wadda Allah zai rubuta za ta fito a sararin da na duniya illa wa hiya kharija faci ta fito illa hiya kharija to kaga aka ce mudabaqat sad tarjama min haythu annahu sallallahu alaihi wasallam min an bai isri ai ce wadda suka yi fanuhibbul asmana gashi mukan in an samu watan kuyangi a wajen yaki muna son mu kwanta da su ko muna son mu sayar da su to kaga cewa muna son mu sayar da su nuhibbul asmana muna son kuɗin su kaga kenan sayar da su menene halal halal ne to kaji mu dabu kasa ba da tarjama babu bai'i bai'ir raki babin saida karkikin bayi to sai ya kawo wannan ga sahabbai na cewa muna son mu sayar ashe sayarwar halacci kaga an gano yanzu babu baitin raqiqi ai babu jawazi baitin raqiqi kenan saboda hadisul babi ya tabbatar da
babu bai'il mudabbari
باب بيع المدبر الإمام البخاري رحمه الله يتي wannan babi na hukuncin sai da mudabbari bawa mudabbari wane ne bawa mudabbari bawa mudabbari shine bawan da ka bari da bayan baka ma'anan bayan baka ka dora mai tadbiri kace anta urrun an duburin minni bawan ka ne sai kai mai wani alƙawari na yanci amma yancin ba yanzu bane ba ka ce radda duk ba ni kai ɗa ne ka zama ɗa duk radda babu ne mana duk radda na ƙaura duk radda na rasu to shi kenan kai ɗa ne yana da lafuzza in mitu fa an ta hurrun an ta hurrun an duburin minni an ta hurrun ba da mamaki da sauransu da yana da alfazu da yawa shi tadbiri to wannan menene hukunci sai da wannan bawan da aka ɗaura mata tadbiri تشيني مغانا والنباب
حدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدث معين عن سلمة بن وهيب عن علاء عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر
حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل عن سلمة عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال باع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المدبرة الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا ابن نمير يجي محمد بن عبد الله بن نمير هذا التدمر قال يجي حدثنا وكيء شيكم يجي وكيء وكيء بن الجراح كان هذا التدمر shi kuma ƙara haddasana Ismail ya ce Ismail ibn Abi Khalid ya zantar da mu an Salama ibn Kuhailin shi kuma daga Salama ibn Kuhailin an Ata'in shi kuma daga Ata'u ibn Abi Rabah shi kuma an Jabir daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari Jabir ibn Abdullah al-Ansari qala ce ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam al-mudabbara annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya sai da bawa mudabbari da aka fi kawo suke da saɓani bawan da aka ɗaura wa tasbiri a iya sai da shi ko ba ya sai da shi domin yana jin ƙamshin yanci iyaka da yaushe ne yancin bai sani ba sai rajja mai shi wanda ya mai tasbirin watan ya mutu to lokacin ne ya samu yanci to a iya sai da shi da aka sai su suka zo waɗanda suke da saɓani da juna da aka shi ne manshigi dalilin saɓanin malamai akan hukuncin bawa mudabbari amma kaga wannan hadisi karara wanda liman bukari ya kawo halaccin sai da bawa mudabbari
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم
حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول باءه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد يا ذا الفدم قال حدثنا سفيان يجي سفيان يا ذا الفدم شين سفيان بن عيينة رضي الله عنه عن أمر شيكما يا كربادة عمرو بن دينار عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول شيكما عمرو بن دينار يا جابر بن عبد الله الأنصاري يدال لا تبت قدن دأبن يقول لنا شيوا باعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حقيقة من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم باعه يا سيد باعه مدبر هذا شيء ما ولنا ابن ديكي تبتوا كنا
حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح قال حدث حدثنا ابن شهاب ان عبيد الله اخبره ان زيد بن خالد وابا هريره رضي الله عنهما اخبراه انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن العمل تزنيه ولم تحسن قال اجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيئوها بعد الثالثة أو الرابعة حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره عن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحسن قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيئوها بعد الثالثة أو الرابعة الإمام البخاري رحمه الله حدثني زهير بن حرب زهير بن حرب يا ذا التدم قال حدثنا يعقوب يجي يعقوب يا ذا التدم قال حدثنا أبي عن صالح يجي بابانا يا ذا التدم لك صالح بن كيسان شيكم يجي حدث ابن شهاب ابن شهاب كان حدث sai saba da bai ci haddasa na ba ya ce haddasa ibn shahabi muhammad ibn muslim ne shahab al-azhuri haddasa ya zantar anna ubaidallahi akhbarahu cewa ubaidullah akhbarahu ya ba shi labari anna zaid ibn khalid wa abu huraira san dai zaid ibn khalid da abu huraira radiyallahu ta'ala anhuma akhbarahu sun ba shi labari shi ibn shahab al ibn shahabin ke cewa zaid ibn khalid al-juhani da abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu akhbarahu sun ba shi labari annahuma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wai yana nufin tare su ba shi labari ba a kowanne daga cikin su ya ba shi labari abu hurairah ya ba shi labari shi ma ya zaid ibn khalid al-juhani ya ba shi labari kaga kenan yanzu ibn shahabin ya ji wannan riwaya daga mutum biyu to su mutum biyu din zaid ibn khalid al-juhani da abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu suke cewa sami'a sun ji rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yus'alu anil amati tazni ana tambaye sa dangane da ama ku yanga tazni wadda take yin zina menene wani mataki za a dauka kanta menene matakin da za a yi kanta ana tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma lam tuhsan ba ta riga ta zama muhsana ba mana muhsana ba ta zan katangaggiya ba wannan bayani ya gabata faƙala sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace idili juha ku yi mata kurhu bulala bulala tamanin ba shine watan bulala ɗari ba shine haddi ba na zina to ita za a yi mata rabi kenan amma ka gana abin ba a faɗi rabin ba sai dai aka ce kawai ku yi mata kurhu shine haddinta ku yi mata kurhu shine haddinta summa in zanar sannan in ta sake zinar ka ga bata tsautu ba kenan bata ɗau hukunci ba bata wa'astu ba to fajil duha ku sake mata bulala kurhu summa bi'uha بعد الثالثة أو الرابعة sun mabi'uwa sannan daga baya kuma ku sai da ita in ta daina zinar in ba ta daina zinar ba shin ba da salisati in an mata hukunci na uku ba ta bari ba sannan za a sai da ita ko ku a ba'da rabi'ati rawi na shakka rawi na shakka da ka sai kawo shi gabaki daya saboda amana ba su san su faɗi abin da zai zo a bincika a gaba haka bane don haka saboda amana sai su kawo in suna shakka akan abu biyu shin ba da salisati ne sannan za a sai da ita ko ba da rabi'ati ne za a sai da ita an suna dai wannan ma shi ma ya gabata ku sai da ita komi ta yin da aka yi mata walau bi hablin min mi min sha'ar walau bi hablin min sha'ar haka ne ko da igiya igiya din nan ta wata ake tuba ta gashi to ka san iyaka arhake nan ko to ko haka aka taya ta dai ku rabu da ita abin nan ku sai da ita ku rabu da ita in an tuna haka aka karanta ta can baya to
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال aka ce nan wannan hadisi da aka kawo bai da alaka da babu bai'il mudabbir amma ga shi Bukhari ya kawo shi nan wasu suka ce saɓani ne na masu ruwaitowa kasar ruwatun na bukhari watan suna da yawa irin su kushmaihani irin su ismaili irin su kalima irin su abu zarrin da sauransu dai duka to da haka a wasu nusohi wannan babin babu shi ba wannan babin babu shi kawai sai aka kawo shi saboda wannan a cikin inda ya hudu babu baitin raki kai tsaye shi ba wani kaikai lafiya lau ya karɓi a can amma babu baitin mudabbari kuma a kawo wannan sai aka ci ba mu ɗauka
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أهلكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرف عليها ثم إن زنت فليجلد الحد ولا يسرف ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلد, فليجلدها الحد ولا يسرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبئها ولو بحبل من شعره الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله يا ذن تدمو قال يجي أخبرنا الليث ليس بن سعد يا ذن تدمو عن سعيد شيكم يا كربو سعيد عن أبي ياجي لك بابنسا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه shi kuma daga abu huraira da Allah tabbata gare shi ma'ana ya karba daga abu huraira da Allah tabbata gare shi qala abinda abu huraira yake cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqul naji ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa idza zanat amatu ahadikum idan ku yanga ɗayan ku ta yi zina fa tabayyana zinaha kuma zinar ta ta bayyana in ka ji an ce ta bayyana to da shaidu akwai shaidu da suka tabbatar da lallai ta yi zinar lallai ba hasashe ba ne lallai ba wai zato ba ne a ta bayyana zinaha zinarta ta bayyana falyajilid hal hadda yayi mata kurhu na haddi ma'ana yayi mata haddi فليجلدها يمت بولالا الحد شين حد اللي الله تعالى يجي ولا يقرب عليها kada ya ci gaba da zarginta in an tuna wannan hadisi ya gabata wannan lafazi na wala yusarrif alaiha ko wala yusarrif kawai an mai fasarori aka ce wala yusarrif kada bayan an mata haddi kuma a zo a yi ta damuwarta jacan sha sha sha mazinaciya tana bin maza kaza kaza kada a rika tsarga ta da wannan shine wala yusarrif kada ya ci gaba da zarginta bayan an mata hukunci aka shine wala yusarrif wasu kuma suka fassara wala yusarrif kada waya ta kaitu da zargin kawai ba da haddi ba ya bage kan yi mata zargi ba yi mata haddi ba a'a ai mata haddi in an mata haddi kuma kara ci gaba da zarginta ko kuma wala yusarrif kada ya ce shi kawai a rika jifata da kalmomi na baki kawai a wala yusarrif kada ya tafi da zargi kawai ai mata haƙi to duka an fassara shi thumma in zanat sannan in ta in ta sake yin zina falli yajli bi hal hadda yayi mata kurhu bulala shine al hadda addi ma'ana abin da yasa aka ce al hadda kada mutum ya ɗauka a wasu buloli ne za a yi mata kawai na horo ba haɗi ba falle ha amma fa al'adda kada ya ce to bari a mata bulala goma bari a mata bulala biyar bari a mata bulala ashirin an ce falle jilidha sai aka ce al'adda haddin da Allah ta'ala ya ce kaga an fito da ƙararra falle jilidha a yi mata ya yi mata kurhu al'adda haddin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala yusarrif kada ya taƙaitu ga zargi kawai ba tare da haddi ba wata fasara kenan ko kuma la yusarrif kada bayan an mata haddin kuma a ci gaba da tsangwamarta eh da zargi kenan tasrif zargi la tasrif alaikum ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها sannan in ta sake zina sau uku kenan ka ji marra ɗaya an mata hukunci bata wa'astu ba marra ta biyu an mata hukunci bata wa'astu ba in ta sake zina marra ta uku ba ta bayyana zina ha zinatta ta bayyana faliya bi'a kaga dai ko ina ta ake ba ta bayyana zina zinatta ta bayyana ba ba shi ake ba ba wani ya kawo kwarmato ba kawai ya ga tashi ga wuri kaza a da hasashe a sai an tabbatar da cewa lalle ta yi to in ta yi ta uku fal yabi ha sai da ita walau bi hablin min sha'rin ko da za a taya ta ne da hablin igiya min sha'rin ka san za a yi mamaki a ce su kutun an sai bawa an biya da igiya igiya ba ita ce kuɗin ita ce kuɗin biya to ko da balagiyar shari'a ma'ana duk yadda za a taya ta da arha rabuwa da ita yafi rabuwa da ita yafi wa ta bayyana zina fa da biya wa laubi hablin min sha'arin koda da igiya ce za a taya ta da igiya min sha'arin ta gashi
babun hal yusafiru bil jariyati qabla an yastabriha babun tadbiruhu hadha babun wannan babi kenan hal yusafiru bil jariyati qabla an yastabriha shin ya halatta ga mai kuyanga sayayayi bashi aka yi sadakar ta aka bashi gada yayi to duka saboda yanzu mulki ya ya saba ko mulki ya canza ta taso daga wajen wani zuwa wajen wani to ya halatta yayi tafiya da wannan kuyangar gabanin yayi istibra'in ta saboda in aka saya sai an istibra'in ta kafe ku yangar wani dama na sadaka da ita to yanzu ba za ka kawai da sayanta kawai ka sanu da ita ba a sai ta istibra'i da haila daya cewa lalle ba ta da ciki to yanzu menene hukuncin yayi tafiya da ita qabla an yastabri'aha gabanin bai yi istibra'in ta ba aka ce to menene ma'anar yin tafiya nan kawo yin tafiya aka ji abin da ya sa aka kawo magana yin tafiya shi dama yin tafiya ya fi kusa ga kaɗaita kaga in suna gida watakila ya iya ma ko kallon ta bai ba in suna gida ya iya watakila ma bai san me take ciki ba san me yake ciki ba shi sai idan nata amma in an in an yi tafiya fa to tafiya tana tabbatar da keɓuwa to kaga in an keɓu an fi tunanin ma wani abu ya na tsaduwa to saboda haka amma ba don haka ba ko ba a tafiya ba ai in ya sai ku yanga ba zai sadu da ita ba sai ya tsibirin bi haibatin da haila ɗaya
ولم ير الحسن بعثا أن يقبلها أو يباشرها ولم ير الحسن بعثا أن يقبلها أو يباشرها الإمام البخاري رحمه الله يجي لم يرى الحسن الحسن البصري لم يرى بيغ بأسا واتن واتن ليفي با إباب ليفي أن يقبلها يسم بنشك ينغسا ودبت الاستبراء با كوك مثلا تكي استبراء بتكما با سي سم بنشك باب ليفي أو يباشرها كوك ما يباشرها دئتا ga abin da duk bai kai farji ba malam mubashara shi ne rungume meniya ya zama ya ji daɗi da ita watan gabanin cikin istibra'in ta alhassan al-basri ya yi lamira ba sa ina ganin ba wani laifi babu wani laifi to anan in an lura al-imam al-bukhari kamar yadda zai duk ta'liqatun al-imam al-bukhari ba a wuce su sai an nabahar ma'ana faɗakar da abin da suke ciki kaga nan al-Imam al-Bukhari ya ce domin ya ce al-Hasan al-Basri to menene isnadin wannan riwaya hakan Hasan al-Basri bi ambata ba kaga yayi ne kiran ya ce saboda haka wannan ta'liqi Ibn Abi Shayba kamar yadda aka sha bibiyar ta'liqatuna al-Imam al-Bukhari an same su garu ijma'i in ka ji yayi ta'liqi to ɗayan abubuwa uku ne ma'ana hukoki uku ɗayan hukoki uku ko dai inda aka wuto can baya ya kawo riwayar da isnadin ta tiriyan tiriyan don haka yanzu bai da bukata ba sai ya kawo isnadin ba kawai sai ya datsu sai ya yanko kawai saboda ni ya san wannan riwaya ta gabata da isnadin ta tiriyan tiriyan ko kuma a'a nan gaba akwai inda yake haku zai kawo ta da isnadin nata tiriyan tiriyan can yayi waslin ta nan can gaba don haka yanzu sai wadatu ga barin muslim sai kawo ta mu'allaka kaji biyu kenan ko kuma na uku a duk ba wannan ɗayan ba wannan biyu bai gabatar da isnadin ta ba baya nan gaba ma ba zai gabatar da isnadin nan ta ba amma kuma wani littafi mutabari ya kawo ta ya kawo isnadin kamar shi ibnu abi shayba a musannaf ya kawo ko abdurrazzaq a musannaf ya kawo isnadin ta ko imam muslim a musannaf a sahihinsa ya kawo duka dai wani littafi mutabari ya kawo to shi ne irin sunan fuskoki uku na ta'liqat na al-imam al-bukhari to saboda haka wannan ibnu abi shayba daga ibnu ulayya ya kawo
وقال ابن عمر رضي الله عنهما وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا وهبت الوليدة التي توضأ أو بيعت أو عتقت فليستر رحمها رحمها بهيبة ولا تستر الأضراء وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيئت أو أتقت فليستبرع رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء الإمام البخاري رحمه الله يجي قال ابن عمر عبد الله بن عمر يجي كاغا شيمانا الإمام البخاري رحمه الله يا تعليقي يا كون الرواية معلقة فإسناد فشيمانا كما يد وجه aka bibiye ta abubakar ibn abi shayba yana cikin malamin bukhari to shi ibn abi shayba ya ruwaici ya kawo ta da isnadin ta a cikin musannaf ɗinsa to kaji wanda tiryan tiryan hakan abdullah ibn umar cewa abdullah ibn umar ya ce radiyallahu ta'ala anhuma idza wuhibati alwalidatu allati tuqad in an kyautar ku yangadda tuɗau ake takinta ake saduwa da ita sai aka yi kyautarta ma'ana sai aka yi muri kyautarta au bi'at ko kuwa ba kyauta aka ba da ita ba sai da ita aka yi sai wani ya saya au ataqat ko ko a'a yanci ta samu to falyustabra rahimuha bi haydati falyustabra wajibi ne ai istibra'in mahaifarta a tabbata a tantance a kwankwance cewa lalle ba ta da ciki tuna ana saduwa da ita ana kwanci da ita amma wala tustabra'ul azra'u amma dan ku yanga wadda take budurwa ba ta da aure kuma ba ba shi sai din da bai sadaka da ita to ba sai ta istibra'i ba in an ba da ita kyauta ga wani ba sai ta istibra'i ba in an sai da ita ga wani ba sai ta istibra'i ba na'am
وقال علاء لا بعض أن يصيب من جارية الحامل ما دون الفرج وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الإمام البخاري رحمه الله وقال عطاء عطاء بن أبي رباح ياتي kaga shi ma wannan in an lura ai ta'aliki ne ta'aliki ne cewa qala ata'un ata'un abi rabah ya ce ai kaga shi ma ta'aliki ne na'am la ba'sa babu laifi an yusiba min jariyatihi al-hamil ma dun al-farj babu laifi mutum ya ya sadu ko ya ji daɗi daga kuyan gassa amili mai ciki ma dun al-farji abinda ba farji ba mana ba saduwa ba sai dai mubashara da sauransu aka ce tunan me ake fahimta a cikin nan aka ce ana fahimtar cikin ba na shi bane in cikin ba na shi bane amma ku yanga ittashi don ku yanga mutum ya yi aura ma wani tana nan ku yanga su ce amma kuma wani take aure misali to to kaga in ta samu ciki da wani can misali to shi ake nufi cikin ba nashi bane amma in nashi ne ba mafhumi ko tana da ciki ko ba ta da ciki zai yusibuha zai sadu da ita to amma cewa ba laifi ya sadu da ita min jariyati alhamili ma duna farji wannan yana nuna cikin watan ba na sayyidin bane ba na sayyidin ta bane yace wa qala Allah ta'ala aqadna abi rabahi yace qala Allah ta'ala bangi tabaraka wa ta'ala ce illa ala azwajin cewa waɗanda suke masu kiyaye farjojansu illa ala azwajihim sai ga matekunsu ma'ana matansu na aure aw ma malakat aymanuhum ko kuma abinda watan aymanuhum damasu ta mallaka na kuyangi abinda damasu ta mallaka na kuyangi
حدثنا عبد الجبار بن داود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه حفظه ذكر له جمال صفيه بنت هيي بن احدث وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد سد الروحان حلت فبنى بها ثم صنع حيطا في هدع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بأباءة ثم يجلس عند بعيره فيدق ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب
حدثنا عبد الغفار عبد الغفار بن داوود قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الغفار بن داوود عبد الغفار بن داوود هذا الفدم قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن يا ذا التدم الامر بن الامر الامر بن ابي امر هكذا الامر بن ابي امر ان كتبوا لك امر بن ابي امر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال yace shi kuma daga Anas ibn Malik yadda Allah tabbata gare shi qala sayyidina Anas yace kadima annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam khaybar سيدنا انس بن مالك يجي من الله صلى الله عليه وسلم يا غباتو خيبرا فلما فتح الله عليه الاسلام معنى قسم اليهودا خيبرا lokacin da aka ci haibara zukira lahu jamalu safiya to sai aka rika fi dan ambata mu Allah sallallahu tsananin kan sayyiduna safiya safiya bintu huyayy binti huyayy ibn aqdaba ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها الهالي ألوكة أنكش من جنسة أياجن خيبرة أنكش من جنسة وكانت أروسا تنا أمريا تنا أمريا كي ونن ياكي خيبرة كما أنكش من جنسة فاصطفاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لنفسه سي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاصطفاها سيزابيت لنفسه ya ce ga kansa manzo Allah sallallahu ya zabe ta ga kansa wasu ma suka ce saboda haka ne aka samu ta safiya saboda a ka'idar yaki in an ciyo ganima gaba ɗai to akan bar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama watan ya zabi abin da yake da sha'awa a cikin kasonsa to wannan shine ake ce shi safiyu rasulillahi sallallahu ta'ala sallam zabil manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda manzon Allah zai zaba kafin duk araba to sai manzon Allah sallallahu sallam ya zabo ta kafin wannan rabawa to sai ta samu safiyatu inji wasu suka ce daga nan ne ta samu safiya ita ummul mu'minin safiya ana ambaton kyanta ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zabe ta kansa tana da tsananin kyau radiyallahu ta'ala anha manzon Allah yana ba sai da suna Aisha labari ce Aisha da zaki ga kanta sai kin ji wani tsikan jiki ki ya tashi kuma ita kuma tana bada labari ta ce wallahi yadda manzo Allah ya ce ina ganin ta sai da na ji wani tsikan ciki na ta tashi kaga kaga bata boye abin da ta ji ba wanda manzo Allah saboda ni saboda tsananin gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba magana kishi ba ce magana gaskata abin da manzo Allah ya faɗi ta ce wallahi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ta ganta mulmulin safiya tana da kaka kaka daga cikin kakanninta akwai annabi ɗari annabi ɗari duk kakanninta annabi wani kakanta ne annabi wani kakanta ne kuma sarakuna ɗari eh duk umurin safiya saboda haka kuma ka ji wata hikima ta Allah sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ta zamo duk kakannin nan ta annaba sai Allah ya sa ta zamo kuma koyon ga manzo saboda girma da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma saboda karimci na Annabi sallam sai ya yanta sai ya aure ta wannan babu gatancin da za a yi mata mai iyaye din wajen ɗari annabawa iyaye ɗari duk sarakuna to gatancin da za a yi mata annabin Allah ya aure ta sai Annabi sallam sai ya aure ta ummul mu'minin safiya to shine wannan hadisi ke faɗa mana yadda abin ya kasance fastafa رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يفت تارد إتا حتى بلغنا هرمك إسا سد الروحاء ورند أكيت سد الروحاء وريني كسد مدينة أكت يا كمل أربعين أكان سد مدينة لن سد الروحاء يكي wasu ka cewa mil talatin da shida wasu ka cewa mil talatin ne wallahu ala ana isa saddar rauha'i din nan lokacin da muka isa saddar rauha'i halak sai ta sai ta sai ta samu tsarki ma'ana sai ta samu tsarki sai ta yi watan al'ada ko kuma a'a sai ta samu tsarki kawai domin yana yana bada ma'ana biyu fa bana biha ثم صنع حيثا to fa bana biha sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tare da ita kaga bayan ta samu ni ta samu sarki sai ta samu sarki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da ita thumma ya bila thumma sana'a hayfan fi niqa'in sadir sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aiwatar da haysan watan kaman dakkuwa ne kaman dakkuwa ne nasu watan tarmuhaha gari tarmukaha wanda aka soye gari an san shi ne watan sawi gari tarmukaha to sai a sa dabino sai a dake sannan kuma a sa cikwi shi ne ake cikwi to wannan shi ne za a dake a haɗa da gari da dabinon da wannan cikwi ɗin sai a dake sai kamar dakuwa. ko a batta barbaje haka kamar garinta ka san dakuwa ko wanda ba a dunkule ta ba akwai dakuwa mai gari to haka suke yana daga cikin abintayyan su na al'adar larabawa kuma ana yin su lokacin bukukuwa to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanna haisan wannan dakuwar ta dabino da gari da kuma tukui fi nisa'in saghirin a cikin watan an shirya su a cikin wani kirgi haka kamar agade ne karami haka to nan ne aka tara wannan kamar za a kira shi halawa ko dakuwa to sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni in ji anasu azin man haulaka duk waɗanda suke kusa kusa da kai ka sanar da su ka sanar da su cewa su taho akwai wata walima فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم wannan duk wanda aka yi sai ta zama ita ce walimar anguncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da sayyida Safiya radiyallahu ta'ala anha فكانت تلك وليمة وليمة وليمة don tilkan shine shine sunan kana kanat tilka wancananka da nan ta zamo walimata rasulillah ita ce walima manzo Allah sallallahu alaihi ala safiya thumma kharajna ila almadinati sannan muka fita ila almadinati zuwa madina fara'aytu rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sayyidina anas sai ce na ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yuhawwi laha wara'ahu bi aba'ati thumma yajlisu inda ba'ir yuhawwi laha yana nade mana yana nadewa watan tuzun wannan rakumin rakumin a nada mishi watan kaman bargo haka bargo haka akan a nado mishi akan tozon shi a naɗo ya kewayo a naɗo ya kewayo don a samu a zauna daidai nan gurin to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana naɗo mata wara'ahu bayan sa bi abatin da wani bargo sun mai jilisu inda ba'iri sannan ya zanna inda ba'irihi daidai raƙuminsa fa ya zaɓo rukubatahu sai ya ɗora rukubatahu guwawunsa fa ta zaɓo safiyatu rijilaha ala rukubatihi manzo Allah sallallahu ya mata kaman matakala da guwawunsa ta taka ta hau watan a bisa wannan hatta ta ba hatta da manzo Allah ce ta hau sai ta rika jin nauyi sai ta rika jin nauyin a ce ita ce za ta taka waɗannan guwawu haka masu albarka ta hau to sai da Allah sallallahu alaihi ya kama ya hau da ita to mudabaka dai anan sallallahu ta'ala sallam mustafa safiya istibra da maza Allah ya zaɓi safiya ya yi istibra'in ta ya dakata sai da ya ga tsarkinta an tabbatar da canji ta fito ba ta da ciki canji ta fito kaga ba ta da ciki to shine dalilin fa da watan al-Imam bukhari ya kawo wannan hadisi dogo a ƙarƙashin wannan tarjama da ke magana akan istibra'in kuyanga wadda mulki ya jaddada ko sayanta aka yi ko ba da ita aka yi kyauta ko yanta ta aka yi lalle sai an ga istibra'in ta
babu bai'il maitati wal asnam babu bai'il maitati wal asnam al-imam al-bukhari rahimahullah yace wannan babu yana magana akan saida maitati mushi wal asnami hukuncin saida mushi wal asnami da kuma hukuncin saida gumaka ma'ana haramun ne babin haramcin domin abinda babin hadisi zuwa za su tabbatar kenan babin haramcin sai da mushe ma'ana mushe dabbar da ta mutu ba a yanka ba eh mushe kenan wal asnami da kuma gumaka babin sai da gumaka
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن علاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شهوم الميتة فإنها يقضى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستسبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شهومها جملوه ثم باقوه فأكلوا ثمنه قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد يا بن سلم قال حدثنا الليث يتلف سعد يا بن سلم عن يزيد بن عن يزيد بن أبي حبيب شي كما دك يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباه شي كما دك عطاء بن أبي رباه kaji in an ce an din nan za ta zama koyayyen hukunci ne zai iya yiwuwa wata riwaya ta tabbatar da akwai sama'i wata kuma ta tabbatar da a babu sama'i an dai kawai aka ce kamar kifaffen wata lafazi an ata'in daga ata'un na abu yarbahin an jabir ibn abdullah shi kuma daga jabir dan abdullahi al-ansari radiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqul haqiqa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa amal fath shekarar da aka yi fatu makkata wa huwa bi makkata alhali a lokacin wawul hali wahuwa wannan wawul hali ce ita jumlar da baki ɗaya sai a ce ita haliya wahuwa bi makkata alhali yana makka inna Allah wa rasulahu harrama bai alhamri wal maitati wal khinziri wal asnam annabi sallallahu ta'ala sallam ce inna allaha haqiqa ubangiji wa rasulahu da manzonsa aji wa rasulahu da manzonsa harrama bai alhamri ya haramta kaga da aikin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dunkule su an mai da su aiki guda ne saboda mahallin shari'a ne mahallin shari'a ne aikin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dunkule an mai da su watan abu daya to kaga bai ci harrama ba inna Allah wa rasulahu harrama saboda manzo Allah zai haramta sai abinda Allah ya haramta kake na haramcin dai guda ne to abinda Allah ya haramta shine abinda manzo Allah ya haramta abinda manzo Allah ya haramta shine abinda Allah ya haramta shi Allah da manzon Allah harrama ya haramta sai da giya kaga sai da giya haramun wal maitati da sai da mushi wal khinziri da sai da alade wal asnami da sai da gumaka kaga kenan mutabakar wannan hadisi da tarjama shine bai harrama bai alkhamri wal majlis wal khinzir wal asnami wal asnami faqila ya rasul allah sai aka ce ya manzo allah araita shuhum al maitati fa innaha yutla bi asqunu wa yudhanu bi al julud wa yastasbihu bi an nas ya rasul allah to ya za a yi kenan araita ba mu labari menene hukunci shuhumal maitati kitsan nan na mushe dabba da ta yi mushe to wannan kitsan nata fa innaha yutla bi hasufunu ana shafe asufunu watan jirgin ruwa da shi saboda kada katakon ya rika babbarewa kai ya rika tsatsagiya to ana shahe shi saboda ya zama ruwa ba zai rika huda shi ba kasa in an shahe shi zai zama kamar shi wannan maiko maikon kamar kariya ne ga ruwa su huda su shiga in suna yawan shiga shi zai ƙara nauyi to sai suna shahe shi da wannan maikin fa inna yutla biha sufunu wa yuddahanu biha aljuludu kuma ana shafe fatu da shi dan su taushi wa yastasbihu bi annasu kuma mutane suna sawa a fitilunsu a ɗakuna suna haskaka ɗakuna suna haskaka wurare da wannan man na dabba da ta yi mushe to menene hukunci faƙala duk dai suna son su samu dalilin halaccin sai da kitsan nan faƙala manzo Allah sallallahu alaihi ce la ko kusa kar ku sai da shi kar ku siye shi huwa haramun shi haramun haramun haramun ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda zalika yayin wannan qatala Allahu al-yahuda Allah ya wadaran Allah shine wa yahudu lamma har inna Allah lamma harrama shuhumaha lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta shuhumaha kidan nan nata jamaluhu sai suka narke shi summa ba'uhu sai suka tsure suna sayarwa fa akalu samanahu in hana su ci to bari su sayar su ci kudin ya hana su ci to bari su ci su ci su sayar su ci kuɗin to wannan su sayar su ci kuɗin shine shine dalilin la'antar su to ma'ana abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo kar ku yi irin yadda Yahudu suka yi kar ku yi irin yadda Yahudu suka yi ne ya ce kar a ci watan mushe to amma a bi kitsan mushen a je a ɗauka a narkar a sayar domin a shafa ma jiragen ruwa domin a shafa ma fatu domin a haskaka fitulu a sa lagoni duka to an kamantu da yahudawa saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce la ko kusa kar ku yi haka huwa haramu haramu qala abu asim abu asim yace shine bahaq ibn makhlad al-shaybani حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد قال كتب إلي عطاء قال سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan fa al-Imam al-Bukhari saboda yalwar riwaya kaga kala Abu Asim sai ce Abu Asim ya ce yana daga cikin ɗayan malaman Bukhari ahad shuyukh al-Bukhari rahimahullah shi Abu Asim to abin da yace haddathana Abdul Hamid qala haddathana Yazid yazid ibn abi habib din can da muka wuto a wannan isnadin yazid ibn abi habib an ada'in ba haka muka wuto shi ba yazid ibn abi habib an ada'in to nan kuma sai ya ce abdul abu asim ya ce abdul hamid ya zanzu muqala ya ce haddathana yazid qala kataba ilayya afaw kaga yanzu wancan an'ana wadda take kifaffa rufaffa yanzu an fito da fuskar ta fili in kana tunanin watakila ji yayi shi yazid ibn abi habibin daga aqa ibn abi rabah to wannan riwaya ta fito karara babu sama'i a cikin wannan riwaya gare shi a a menene yaji ba ji yayi ba daga gare shi kai tsaye a a kataba ilai kataba ilai ya karbi wannan ta fuskar rubutawa qala kataba ilayya ata'un kaga amma can an ata'in yace amma nan kaga yace kataba ilayya ata'un don haka aka ce shine hikimar da al-Imam al-Bukhari ya kawo ruwayoyi guda biyu qala yace samitu Jabir na ji Jabir da Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu yadda Allah tabbata gare shi yana cewa shi da wancan hadisin din ne يقول أما الفتي وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأسنان wannan hadisin ne wanda yake na jabir din wanda yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaka dai wato akwai riwaya ta farko wata zo lafazin an an wannan kuma ta biyu ta Abu Asim da Imam Bukhari ya kawo ita kuma ta sarraha ya ce ka taba ilayya aqab haka yaji shi ne bambancin su alhamdulillah a cikin da aka ɗan mutu ina da ce ba da shi gaba da kusanci wurin ga in kana da juna biyu juna biyu wani shi to a kan makalla idan mai na ba mijin na ta fiye ta
na?
in mijin ya fiye ta eh mijin ya suke ta eh tana da tana da tana da ciki juna biyu wanda ba nashi bane eh